أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الإدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقي على زوال الأولى راكعة وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتائين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتول وآتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قرب الأقباج فريد الدهري على الإطلاق آتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وعديدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتعده بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت الاحتياج إليه alhamdu lillahi wa kafa yau muna zama na casa'in da bakwai a cikin jawahirul ma'ani muna magana akan hadisin man zakarani fi nafsi man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi in ji ubangiji a hadisul qudus wanda jiya mun yi kokarin mun yi tahlilin abin da zamu iya cikin abin da shan mu tijani ya faɗa alhamdulillahi idan mutum ya duba zai ga cewa abin da ake son ka gane kaifa kunta ma a rabbika ya kake tsakaninka da ubangijinka ana irbaɗi ne na muhabba soyayya al'inaya taisiri duk suna zuwa wa mutum halil amal lokacin aiki in ka ji Allah yana tare da mutum Allah yana tare da mutum Allah yana tare da mutum to al'inaya wal muhabba wal taisiri musamman duk wa'annan su ake nufi da Allah yana tare da kai bi ma'ana Allah zai maka komai ya zama maka mai sauki saboda ka zama na Allah idan mutum yana son ya zama wali to yana farawa ne daga bin wato na farko gyara shari'a domin a nan ne ake duba mutum domin dukkan hakika a hakika babu wani mutum wanda yake kafiri a wajen Allah a hakika babu wani abu wanda yake ai kaga kullu mauludin yuladu ala fitratil islam duk wanda aka haifa ko dan fafaroma ne a musulmi zo duniya mu'uridi abin da ya zo ya gamu da shi a duniyan shi ne ya canza shi illa anna abawahu yu hawidanihi aw yu nassiranihi aw yu majlisanihi wannan kuma a nan duniya yake samu saboda haka a hakika kowa musulmi ne in ka ga ya zama wani tambararre to a wannan duniya ya zo samu saboda ita duniyar ita gida ce wanda aka yi ta aka sa mata dokoki da shuruɗu sharaɗan shine an turo mai yin sharaɗin shine annabi duniya gidansa ne saboda haka duniya gaba ɗaya na hannunsa ne shi kuma wakili ne na Allah ma'ana zai faɗa ka ji ko zai faɗa ka ƙi to wannan shine ma'aunin amma a barzahi babu wanda yake dan wuta babu wanda yake dan wuta babu wanda yake wai sunan shi kafiri a barzahi sai ka zo duniya ne tukunna to in ka zo duniya to daga wannan shurudun da za a sa ka bi ko ka kibi ko ka yi rashin nasara iyayenka su kibi ka zo kai ma ka hau kan gwanabi ka ce ka yarda da su akan abin da suka yarda to in aka zo to daga nan ne ake farawa to idan ka gyara shari'a to in Allah ya da za ka iya zama ka koma kan turbanka na asali shi yasa yaran da basu balaga ba suka mutu ai ba a ce musu komai ko da dan kafirai ne saboda ai ba su fara tashi ba balle domin sharaɗan su zo kansu ga sanan ba musulmai ba ne amma a yara suka mutu a hannun iyayen sun tashi an gani ai hausawa suna cewa mutum ma in mutum bai mutu ba a gama halittansa ba to ai ko ranar za ka mutu ne kace la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ai ka koma gida ko ranar za ka mutu ne kan shekara saba'in kana iskancinka amma ranar mutuwa ka ce a shaɗu Allah ila illa wa shaɗu na Muhammadu Rasulullah ka koma gida bi ma'ana an fito an wahalar da duniya da kai ka yi wani aiki a cikin duhu zulmu to yanzu ka koma nuru asulu ya koma ila asali kenan to idan har Allah ya yi nasara aka haife ka kamar yadda aka haife mu muka tarar da iyayenmu da musulunci wanda ba gwaninta ba ne ba wani aiki kai ba a ina ya ce rabbaniya wato Allah ne ga dama ya fitar da kai ta wannan to in ka fito to ba ce kuma ka zagi wani ba haka haka ya kamata wannan kafirin manza wannan kaza wannan babu shi a cikin addini eh babu shi eh babu shi a cikin addini duk wannan tabarbarewa ne na son zuciya tabarbarewa ne na son zuciya wanda kana ganin in ka faɗi shi ma kaman kayi wani aikin addini ne a addini ba kai komai ba kayi illa ne ma domin ba sa ka ba domin kai kanka zaman ka musulmi baka san yadda aka yi ka zamo ba ina ya ce to shi ma zamansa a kujeransa ba san abin da Allah yake nufi ba ina yan ubangiji ne ya jefa shi a can ba dan baya son shi ba la bi sababin wala bi illati kai ba sababi ne wani wani targada kai daga zuwan ka zamo haka ba shi kuma ba wani illa ne yasa Allah ya mai da shi haka ba ba haka abin yake ba to idan ka tashi kana tafiya sai kai nasara ka samu irin wannan tarbiyyar na iyaye shine manufan iyayenmu na farko a tafiyarsu da mu kowane abu sai su mai da kai wajen Allah ko me yasa ne ka sai a ce maka Allah ne ko me yasa ne ka sai a ce maka Allah ne tun baka ma fahimci menene Allah ba Allah ba har sai ka zo kuma ka gane wannan shine to idan kai da kanka kuma aka kai level din da baka samu wannan gatan ba sai kana son ka samu gatan to sai ka bi su bitafakkuri wadda'a'u wa talab almuwafaqati hatta tasil ila ainul haqqi ko ainul muradi idan kana son ka samu to abin da zaka yi sai ka zo ka ji yanzu misali kamar yadda aka faɗi wannan ai jiya abin da aka yi magana akan la ilaha illallah yau ma za mu ƙara ka ji sirrin da ke ciki wanda daga nan kawai ko kai ba dan dariƙa ba ne ya kamata ka ce eh lallai wannan hanyar akwai zaman lafiya eh za ka iya ganewa lallai wannan hanyar akwai zaman lafiya saboda duk wani abu da ake son a ɗaure zuciyarka a mai da kai wajen ubangiji ne ya za ka yi ka zamo shugaban ƙasa buhari ya san ka ya za a yi ka kira shi a waya so hamsin ya ɗauka ya za ka yi ka kira shi a waya so hamsin da biyar ya ɗauka ya za ka yi ka kira shi so ɗari ya amsa daga ganin kiranka ya san kai ne to ubangiji fa shi ne wanda aka ce masa la ilaha illa ya amsa maka ko da so miliyan ne to kuwa in ha aka ce ai kai kullum ai ga wanda ga wanda yake waya wa gwamnan garin su duk lokacin da ya kira za a amsa kana neman ka zamo irin wannan to me zai hana ka ka zamo tsakaninka da rabbul izzati kaga idan mutum yana da hankali kare kare yayi tsammanin wani abu ne daban a duk wani abin da shugaban kasan zai baka bai isa ya maka ba sai shi ubangijin ya ce a maka sai shi la tafrahan bi an umin un'imta وابرح بما أنعم وهو الرب إن أقلت إن كان ده هنكلي أشي باب مبار واسي الله توي زي زابرد da shi sa maka soyayya ai akwai wanda yake tare da Buhari har yanzu ba ya cin komai kuma ga shi ne shugaban kasa kuma wallahi ba cin kuma Allah ba zai sa mata tausayin sa ba balle ya ganshi kuma kullum in zai ganshi zai yi sai abantar da shi saboda ba shi ne da kanshi ba shi ma aiki ake da shi kaga irin wayannan to akwai irin wayannan to akwai kowane gida haka ne to kaga in ka lura ashe babu abin da zaka yi ka koma ga Allah ka samu kuma zaka zo kai ta dura mar ashar eh to ka gani to ka ga yi bala'i ya ka- ya karu to an samu nasara ba a samu ba saboda a sufanci abin da zai nuna maka duk wani abin da ka gan shi a duk wani abin da aka baka to an rubuta ne a baka duk wani abin da ba a baka ba an rubuta ne kar a baka ba daga mai bayarwar na zahiri ba ne daga asali daga asali wannan shine mizan da shirba ne yake faɗa a cikin musahamarsa yake cewa an rubuta a hannun dama a baina kama a baina ka walau shi da aduwika man baka abin da muka baka ko da a hannun makiyinka sai ya baka a rubuta a hannun hagu mana ana kama mana ana ka walau fi da abawaika mun hana ka abin da muka hana ka ko a hannun masoyanka ne iyayenka sai dai su aike ka ka kai amma baka isa a baka naka ba ba za a baka ba mun rubuta a goshinka labudda an tara ma ya surruka wa ma ya durruka dole ka ga abin da zai faraita maka rai ka kuma ka ga abin da zai munana maka a rubuta a ƙiyanka na hannu na su uka ila kabarika kai yawo daga tun da aka ɗauko ka daga gurin da aka kwaɓo ka ƙasan da aka ebo ka aka yi ka tun kana mani to akwai wakilan da suke rike da kai har ka zama mutum duk inda ke tafiya su suke tallafi da kiyanka a yi ta yawo da kai a duniya a yi ta yawo da kai wani gudun kamar mai taso dubu kamar mai taso ɗari so goma wani so ɗaya duk dai suna sai sun dawo da kai gudun da aka ɗauko ka to a gaya min kuma waye kuma na uku waye na na biyar me za a yi kuma wannan shine saboda haka yana da kyau mutum ya dinga sanin abin da yake kai ne saboda ya tsaya ya bi Allah da kyau Allah ka yi mana Allah ka taimake mu kuma muna godiya da ubangiji da ya sa mu kan haka muna godiya da iyayenmu da suka jajirce suka yi watsi da son da ke tsakanin mu da su suka jefa mu makaranta eh gashi abubuwan mu mun fara gani har ma al'umma sun shaida sun ce eh ana ganin an amfana to ai alhamdulillah yau za mu shiga hadisin taƙarrubu ilayya shibran wafi hadisin akhar jiya mun yi wancan wani hadisin na biyu daga cikin hadisin kudisi man taƙarraba ilayya shibran wanda ya yi himmatu zai zo wajena ma'ana wanda yake nema na bi shibrin ƙarin tunani kamar yadda abin da yanzu nake faɗa idan ka gani ka yi ƙoƙarin shiga shine to ta tsarrabta ilai zira'an ni kuma zan matso masa kamar zira'i guda haka wa mata tsarraba ilai zira'an abinda hankalinka zai kama ake maka magana da shi wanda ya matso ni kamar taku guda ta tsarrabta ilai ba'an ni kuma zan zo masa kamar ba ila zuwa ƙarshen hadisin da Buhari ya fito da shi cikin kitabu tauhid babu zikirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa riwayatu an rabbihi shine ai riwayan an rabbihi hadisi kenan a taqarrubu huna min Allah lil abdi wato abin da ake nufi da taqarrubi min Allah daga Allah lil abdi zuwa ga bawa ya ake samun kusanci tsakanin bawa da Allah huwa min ilmil kinayati yana daga cikin kinaya ce allati abbara ubbira biha ar-rusul anillahi wanda aka yi ta'birin sa daga manzanni manzanni kuma suka kawo shi daga rabbul izzati wa zikr taqarrubu wato ambatan nan na kusanci wal harwalati ko sauri kilahuma dukkan su mustahilani alallahi sun koru ga Allah ta'ala madaukaki amma kuma gashi nan ana faɗansa me yasa ake faɗansa waje zikinaya ya za ka yi ka gane a nuna maka yadda kake a yadda tsarin ka yake to daga nan za gane wal murad bihi huna bihi ma huna abinda ake nufi da su anan man taqarraba ilayya shibran wanda ya nemi kusanci da Allah da taki guda shibran eh taqarrabta ilayhi zira'an ni kuma zan zo masa fiye da shi ya matso iya labin ɗinsa ne kuma matso iya labin ɗina matsowa ɗin shi ne mustahilin allahi domin shi allah baya tashi daga nan zuwa nan ko ina allah yana nan to amma an faɗa maka yadda za ka gane ne saboda haka wannan kinaya ce kinaya ce ba karkace an canza daga tsarin manufa hadisin haka ya zo walahu matsalaba ne suna da abubuwa guda biyu abin nema almatsalabul awwali ko matsalabi na farko fi makamin shari'a ce cikin makamin shari'a ake samunta wasani matsalabi na biyu fi martabatar suruki wala hakikati ya za ka shiga cikin aikin ka samu hakikarsa kaga wayannan matsalaba shine na zahiri an ce maka in ka zo masa shibran zai zo maka zira'an ta yi shari'a ne saboda zawahiru ne ai saboda an kwatanta maka abin da kake ganin shi a zahiri a shari'a ai kana sanin wannan ya zo da kafa wannan ya zo a guje ai ka gane wannan to ya za ka ka gane zuwan Allah a gudu ba za ka iya gane ba saboda haka amma ka gane na shari'a yadda yake to shikenan mu je wannan to martaba na biyu as-suluku wal haqiqati to shine zamu yi magana a ciki kaga fi shari'ata shari'a man taqarraba ilayya ya sirin ka gani shari'a kenan wanda ya nemi kusanci na biya sirin min a amalihi daga aikinka sai ka kawo naira goma sai ka bayar saboda annabi muhammadu kuma kana da miliyan ɗaya misali amma sai ka tashi kai kyautar naira goma kana neman yardan allah da isa ai kaga ai dai mai miliyan ɗaya ya ba da naira goma to to misali أعطيته ضعفها أضعافا مضاعفة من الثواب zan bashi ninkin ninkin ba ninki na lada ka kaulihi ta'ala kamar yadda ubangiji ce man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wanda yazo da aiki mai kyau guda daya zan bashi goman sa kaga ninkin ba ninki kenan ko ba biyu zai bashi ba ba uku ba hudu ba biyar ba shida ba goma ka gani ka ba da goma an baka ɗari kenan haka ne ko to kaman haka wa ka kauli fil infaqi fil jihadi kaman ciyarwa a wajen yaƙi masallajin ne fi kuna amwalun fi sabilillahi kamar sali habbatin an batat sab'a sanadilla fi kulli sumbalat mi'atu habba sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ko masallajin ne fi kuna amwalun mutumin da yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi don ɗaukaka kalman Allah kamar sale habbatin kamar ƙwaya ɗaya ce ta dawa ko ta shinkafa wanda na gwada wannan bana eh tunda ƙwayan habba guda tana fitar da eh sumbula to sumbula din an batat saba sanadilun tana fitar da sanadilul guda bakwai fi kullu sumbulatin a kowane sumbula ni a habbatin kuma tana ba da ɗari eh wallahu yudaifu liman yasha'u Allah kuma yana ninka wanda ya so wallahu wasi'un akwai kuma tausi'i shi kuma yana nan alimun ya wuce ya wuce ninkin ba ninkin duk ana gwadawa na ɗauko guda ɗaya na zo na kidan ya shi ya ba da kwaya ne ya ba akwai mai kwaya ɗari da tamanin da na ɗauki ɗaya na sake zama na kidan ya shi ya sa ɗari biyu da sittin da takwas eh ka gani ai ya ce ɗari ne ya ce zai ninka kaga ɗari sai muka samu mai ɗari da sittin da wani abu ɗayan kuma muka samu ɗari biyu da sittin da takwas banda wannan suka dan motsi kaga wallahu wasiyun alimun kenan to irin wannan a habara huna ya ba da labari annal hasanata aiki mai kyau bi sab'ani ake amsaliha zaka iya ba da naira goma ya baka ɗari bakwai maimakon ɗari wa haka za haka abin yake tafiya fa hada ma'ana wannan shine man taqarraba ilayhi shibra wato ka ba da kankare kenan taqarrabtu ilayhi zira'a kaga kuwa ai abinda ka bayar da abinda aka baka ai shattana tsakanin akwai nesa ko so shari'a kenan wani ta karama ilai zira'an idan ka nemi kusanci gare ni da zira'i ta karabta ilai ba'an ni kuma zan nemi zan kai ba'u wa ma'anar ba'u fiha fihi fudu wata ne ma'anan ba'un din yalwatan kirji haka shine ba'u to shi kuma yana da hudda guda biyu fi kullu hudwatin zira'un wa nisfun shine a kowane hudwa taku daya zira'i ɗaya ne da nisfin zira'i wa kulna sai muka ce ashibru huwa isharatun ila aqallil qalili shine abinda ake nufi da shibru shine kankani daga cikin kankanin kyauta min al'amali ko daga cikin kankanin aiki ya taqarrabu bil abdi ila Allah wanda ba yake neman kusanci zuwa ga Allah fayutihi al'afan mudha'afatan sai a bashi ninkin baninki huwa ma'ana zira'u shine zira'in da za a baka kama warada bil habari kama inda zo cikin labari annal lafazatan wahidatan min adh-dhikri kaman ka ce la ilaha illallah a matakin farko me yake cewa la ilaha illallah asqalu min samawati sab'i wal ardi sai ce to kuma kowane harafi za a baka lada nawa ashar ta amsaliha kowane harafi la ilaha illallah tana da harafi goma sha biyu ne sai ka goma goma so sha biyu nawa ɗari da ishirin to sai kuma daga wannan ɗin kuma a cikinka a wannan in aka goma hakikanta abin da zai baka goma goma so ɗari da ishirin ko to za a mai da shi ɗari bakwai bakwai kowane harafi sau goma sha biyu dari bakwai bakwai sau goma sha biyu ka buga ala ila ila lau ɗaya ba banda nauyin saman bakwai da ƙasan bakwai wannan daban ne shi ba ya ai ai abin da yake magana kenan to in ka tafi akan wannan to kaga annal min zikri yudallahu alaiha bi kulli harfin ashar hasanati wa hakaza ala tulihi wa imtidadihi to haka nan kuma zai tafi ɗari bakwai a ba'afin kasiratin kuma sab'a mi'atu dhaifin ka gani ila al'ati kasiratin kuma a kowane harafi kuma la ilaha illallah to ina hankalinka zai tafi a wannan lissafin to wani lokaci a nan in ka tafi a wajen shau tijani nan gaba za ka gani in an kawo wannan gurin sai ya buga sai ya buga sai ya ce to a ɗauke shi a matsayi kaza in aka buga sai ya ce alfu alfu alfu alfu alfu alfu alfu alfu alfu alfu ashara marratin summa alfu alfu alfu alfu samaniya summa alfu alfu alfu kaza ila adadi alfu wa alfu kaza duk za mu gaishe a cikin jawayar lumani nan gaba saboda a nuna maka duk ana jawo maka ka gane irin darajar sayyidina rasulullahi ne domin man ata bi haza duk annabawan da suka wuce ba wanda aka gaya masa in kayi kaza za a baka kaza sai dai a ce kawai kayi kaza amma annabi Muhammadu ne yake cewa za ka samu kaza za a baka kaza za a yi maka kaza saboda ka gane girman ofis ɗinsa ba irin wancan bane wancan a kurman aiki suka zo wannan kuma ya zo a buɗe ne saboda haka nabiyu rahmati ne ka yi ka amfana da shi an gane ala qulihi wa imtidadihi wa qillatin wa kasaratin ko kai kadan ko kai mai yawa wa hakaza shi ma haka zai zo ala qulihi wajen tsawon sa wa imtidadihi da madadin sa wal qillatu wal kusra haka nan qilla kankanta ko yawa wa hadha li ammatun nas faqad wannan yana magana ne ga ammawa wanda kawai kaga shari'a kenan shine ammawa ba je kan ma'abuta ahalu tahsisi ba kuma wannan an faɗa maka iya nan yaya za ka gane talakawa wanda su sun yi kawai amma ya ibadi ya yi aikin ya yarda aikin ne amma bai san menene ke cikin aikin ba wa ma'alu tahsisi ke bantattu fala yi urafa kadarun ba wanda ya san saboda ai suna sane su sun ƙaru da sanin Allah ƙaruwanka da sanin Allah ƙaruwanka da mawat ƙaruwanka da kwasa-kwasai a cikin tafiya ƙaruwanka darajojinka a wajen aiki to haka wajen Allah ka ƙaru da bangare kaza saboda haka za a ƙara maka daraja kaza ka ƙaru da bangare kaza za a ƙara maka daraja kaza ni da kai da mun karanta bangare ɗaya ne to amma na yi kwasa-kwasai ina da kos kaza na yi wani kos na kaza na yi kos na kaza wannan duk gaba ke ana ƙara wa mutum tafiya ana ƙara wa mutum tafiya to abokin tafiyan ka ka wuce ka bar shi a wancan kujera saboda haka ko kuɗi ne da za a baka a ofis naka yana gaba saboda ta ai ka ƙara to haka wajen Allah ma والذين جاهدوا فينا كنا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين اي ما يوديه من الثواب ba wanda ya san abin da za ba su daga lada hatta annal wahida min ahli tahsisi har zai kai ɗaya daga cikin mabuta tahsisi idza na daka bil kalimatin wahidatin minhum in ɗayan su zai magana da kalma ɗaya daga cikin su adalat lahu a amalu sakalaini za a iya ba shi ladan aikin mutum da aljanu mutane da aljanu baki daya saboda maganar sun ba irin na kowa ba ne sun san abin da wa haka za to haka abin yake tafiya wa haka ma'ana ba'u to ka gani kaga wancan ya zamo shari'atun wannan ya zamo hakikatan kaga lahu da tani kenan matsalaba ne kenan kullu man taqarraba al-abdu ila Allah kullu ma taqarraba al-abdu ila Allah duk lokacin da bawa ya nemi kusanci ga Allah bil amali da aiki du'ifa lahu ab'afan mudha'afatin za a ninka masa aiki ninkin baninki wa misalu fi kalimati al-ikhlas kamar misalin sa a kalmar la ilaha illa Allah fa yana 15 harfan an yi fakki ne la da gan shi harafi goma sha biyu ne amma la ilaha illallah illala to la daga ba a yi fakkin harafan to zai baka sha biyar ne ta yi kunu sawabuwa ladanta ga mubtada'i mi'atin wa hamsin hasanatan lada ɗari da hamsin ne إذا ذكرها مرة واحدة يأتي لا إله إلا الله كوي لا وإذا ذكرها مثلا ألف إذا يأمت لا إله إلا الله سودكم مرة كان ثوابها مئة ألف وخمسين ألف حسنة دبو دليل دبو همسين فهذا معنى الزراء والباء شيني بمبنش الزراء دباء كي كي كلام أيكي أمباك بابا شيني باء من أتاني يمشي أتيت هرولة من تقرب إليه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا ومن تقرب إليه زراعا تقربت إليه باعا duk ga shi nan amma ma'anoni biyu ne haka yana yi ya yi amma dai an yi shi ke yawwa wabin salati alaihi sallallahu alaihi wasallama salatu manzala ka kauli allahumma salli ala sayyidina muhammadin in ka duba daga harafi goma sha tara اللهم صل على سيدنا محمد ابن ذي وافقنا توصب حرفها بكل حرف عشر حسنات كالسافة كون حرف ذي باك لادا غوم غوم وراء ذلك bayan wannan ai kullu malakin fil kauni ka gani yanda abin yake kenan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ai an gama salati nan ya sa title akwai Allahumma salli ala Muhammadin babu sayidina eh wannan mai sayidina wannan ka yanayin salatin ai da yau lokacin na kutanta irin wannan na gana ce Allahumma salli ala Muhammadin iya nan kawai ka gama ba title to wanda ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ai ya kara da title din Annabi Muhammad sayyidina ana sayyidu walad adama an fahimta don ka duba wannan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kaga alif lam mim ha'un mimun kaga daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha uku sha takwas sha tara to in kai haka tahsibu hurufiha sai ka kira harafan kamar yadda na faɗa bi kullu harafin ashara sanatin kowane harafi za a baka lada goma wara a zalika wannan zawahir kenan shari'atu kenan makamin shari'atu kenan kowane harafi za a baka lada goma goma kaga ɗari nawa kenan dubu ɗaya eh, goma goma dubu ɗaya da ɗari tara haka ne ko Allah musalli ala sayyidina Muhammadin dubu ɗaya da ɗari tara karanka ne kama nawa kake zuwa ka sayi kaya ka je a baka faduwa ma eh ko ma a mayar maka da kuɗi kuma ka ci karamin riba to wannan riban yayi daidai da riban da ake ci a kasuwa to wannan to yace to shikenan wara zalika bayan wannan kuma ai kullu malakin fi kauni salli alai ashara marratin duk wani mala'ikan da yake kauni zai maka salati goma goma bayan wannan dama duk wanda ya yi salati ɗaya ya yi mala'iku duk mala'ikun Allah za su masa salati goma goma duk mala'ikun Allah to wa salatul malaki ilaisa ka salatul insani salatin mala'ika kuma ba irin salatin ka bane kai in ka yi da maka goma ko fa inna kullu harafin fi salatil malaki kowane harafi ɗaya na salatin mala'ika bi mi'atu hasanatin shi kuma mi'atu hasanatin ne kai kuma shara hasanatin ne goma so sha tara to shi kuma ɗari so sha tara kuma kowane mala'ika zai maka salati kowane mala'ikan Allah zai maka salati goma goma salati ɗaya shi kuma darajar salatinsa ba ashara ba ne shi yana tashi ne daga mi'atu eh shi ne goma ɗayansa shi ne ɗari zai maka kuma goma goma sai ka buga mala'ika ɗaya kenan kana da salati nawa dubu da ɗari tara ai na harafin wancan mutum ɗaya kenan wannan hasanati ne hasanatun kulla harafin ɗari ɗari sai ka ga ɗari ɗari so so goma sha tara. Dubu ɗaya ɗari tara ko? Dubu ɗaya. To wani hasanatun na mala'ika da suka hasanatun hasana kuma na mala'ika da suka hasanatun min al'adami. shi kuma ba kamar hasanan dan adam bane fa inna hasanatul adami minha kal hububi shi kwa shi ladan dan adam kaman kwayan dawa ko kwayan gero ko kwayan alkama ko kwayan shinkafa wa kal awani kaman mudu ne wa kal ardali kamar ridini ma'auni wa kal kanaqiri kaman kintiri wa kal jibali kaman duzuna ne ala kadari kulubin gwargwadon zuciyarsu gwargwadon irin abin da aka yi na girma fal adadin wahidun dukkan adadin wahid ɗaya ne wal mizanu amma mizanin muttariqun ya bambanta wa hasanatul malaki malaku shi kuma hasana na mala'ika hiya ala qadar jabal alladhi tuluhu shi kuma hasanansa ɗaya yana daidai da girman dutse allazi tulu mai sarta ashara sinina wanda tafiyan dutsen yayi kamar mil goma shine a sanarsa guda ɗaya. A ashara sinina. Ok. Na? To anan ashara sinina. Eh, wa ardu kadhalika fadinsa haka uluhu kadhalika tsawonsa haka to fai da ka tabtafi salatul malak idan ka rubuta a cikin salatin mala'ika al-malakum mi'atun bi kulli harafin kowane mala'ika kowane harafi ɗaya na da goma ai ɗari wa aina yusufu sabu hadal amali waye ta ina ne zaka iya lissafin wannan aikin da kasarta adadin mala'ikaci saboda yawan adadin mala'iku fa inna adadum la yahidu bihi muhidun illa Allah babu wanda ya san su sai Allah jalla jalla fanzur ka duba ma balagta salata ala rasulih sallallahu alaihi wasallam yanda salatin annabi ya kai ka salati daya min al-azkari daga cikin zikirai fala nisbatun bainaha wa bainal azkari babu nisba babu wata nisba tsakaninta da wani askar kuma iyanan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لك وهي أحد wannan shine mu ƙara ta da mu ma rungumin min salati kuma mu haɗa mata fuka-fukai saboda duk abin yana wajen mai shi kuma ba abin da zai yi da abin kai ke nema ka nema a baka wa qawluhu wa yana tani yamshi idan ka zo ubangiji kana tafiya a taitu har walatan Allah ce ni kuma zan zo maka a guje kamar haka duk wannan kinaya ne ya riga ya gaya maka rabbani yuridu yana nufin idan stagaraka auqatu fi zikri idan bawaye shigar da kansa cikin ambatona a ɗaitu ma la tuhidu bil uqul zan bashi abin da hankali ba zai kama ba min sawabi na daga lada wala tantahi ilayhi al afkar kuma tunani ba zai ba zai iya kaiwa ga nan ba fa inna subhanahu wa ta'ala ya kudu ubangiji madaukaki yana cewa wa zakirina Allah katiran wa zakirati masu ambatan Allah da yawa masu ambatan Allah mata da yawa addallahu lahum magfiratan Allah ya musu tanadin gafara wa ajaran azima da lada mai yawa kaga wannan ya sake baka ya koma zai shiga cikin azkaru ya faɗa maka salati wa annabi to la ilaha illallah fa zai maka magana shi kuma wa qawluhu haza jimdan dutse ne jabalun kane siru alaihi salatu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana tafiya a kansa sai ce siru sabaqal mufraduna ku tafi al mufraduna masu kadaita sun riga ku kalu wa man mufraduna ya rasulullah su wane ne mufraduna sai ce al mustatiruna bi zikrillah wanda da'iman suke ambatan Allah ya dau zikri anhu asqalan wanda suka dauki zikiri shine kayan su fa ya tuna liqiyamati hafafan da su zo ranar tashin kiyama ba su da takalma su ne almustataruna ga su ana musu ba'a ga su nan fa hada ma'anar harwalati wannan su ne wannan shine ma'anar harwala zan zo muku a guje wannan manzala sallallahu alaihi wasallam yana magana sabaqal munfariduna ko mufraduna masu ta Allah sun riga a wani guri manzo Allah yana cewa ranar tashin kiyama za a ga kura na tashi mustataru na kenan za a ga kura na tashi sai izan jalal gubaru idan kuran yana yayewa fala tara illa zakirun Allah kashira ba za ka ga komai ba sai masu ambatan Allah. su ne almustahataruna bi zikir Allah ya bau zikir anhum asqalahum fa yatuna qiyamata haffafan eh a harajar muslim bi lafzi azakiran la kasiran wa zakirati suna ke cewa azakirun la kasiran wa zakirati daga nan ne Allah ke cewa addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima eh Allah ka samu na cikin su fa hada ma'anar harwal min Allah ta'ala huwa ida'uhu shine kyautan Allah min sawabi na daga lada ma la tuqiquhul uqulu wanda hankali baya iya kamawa wala tantaha ilayhi al-afkaru tunani ba ta nufan nan gurin fala ya'lamu illa huwa ba wanda ya san yawan ladan sai shi subhanahu wata'ala kama qala fil aya kama yanda ya faɗa cikin aya fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum rai ba ta san abin da aka ɓoye musu min ƙurata a yinin cikin abin da ya sanya musu ido ranar tashin kiyama kai dai ka yi aiki imalu kina ku yi aiki ni na san abin da zan yi wa ka qawlu fi hadisin da fadin sa cikin hadisi muhbiran an lillahi hadisi al-qudsi adattu li ibadi salihina nayi tanadi wa bayina salihai ma la aynu ra'at abinda ido bai taba gani ba wala uzunu sami'at ido bai taba gani ba wa kunne bai taba ji ba wala hadara ala qalbi basharin babu wanda tunaninsa ya taba tsinkayo abun balle ya gane shine mutum ya duba cikin bukhari babu budu'ul khalqi kenan eh siffan aljanna da wuta wa ana makhluqatun eh ya zo yuridun an yubaddilu kalam Allah da yayi magana cikin kuma muslim cikin babu kitabul jannati wa sifatu na'imiha wa ala a cikin turmuzi ya zo cikin tafsirin suratul sajadati da suratul waqi'a ce a cikin ibn majah kuma ya zo a cikin kitabu zuhud babu sifatul jannati yana cewa fa innahu yudi ta'ala bila haddin wala hisabin Allah zai bawa salihi daga bawansa salihi kyautan da babu hisabi ciki fa haza ma'anar harwalat shine ma'anar zan zo masa da irin abin da na zo fi haƙƙi subhanahu wataala wa amma matsalibul haqiqati matsalibi na haƙiƙa wasu suluki da suluki fa inna haddaha iyakanta shine arruju ila Allah ta'ala min dabai'in nafsi me kake nema a cikin sulukin wancan ya tafi da shi a cikin zawahiru baki daya to menene matsalabi na biyu na suluki hakikatan sulukan wa hakikatan sai ce haddaha iyakan wannan uwar ruju ila Allah ta'ala mutum ya koma zuwa ga Allah min ɗaba'in nafsi daga nafsul amara wa hajar hawa hawan nafsu ka kiyaye hawan nafsu mene ne? na? wala tattabi wala tattabi a ƙaunar wala mera ne ba? yaya hadisin yaya baitin yake ne? shi ganin duk wannan an kawo shi dai idan ainihin wa'annan abubuwan su ne suke kashe mutum ai hawan nafsu son zuciya kaɗi mata to tana ɗauke tana sa mutum gaba kiɗi bayan da yake zuwa min ɗabayin nafsu fa inal abda shi bawa hudika matsabu'an ala idbarin anillahi an halicce shi an yi masa tambari alal idibari anillahi wajen juya baya wa Allah wal istigali anhu da shagala gare shi bi istigalihi bi muqtadiyati tarihi wa hawahu an an yi dan adam an sa masa stamping a jikinsa stamping nan abu biyu ne da idibaran au ikibalan istigalan anhu bi istigalihi zaka shagala da shagalan ka din guta ya ta dabai wa hawahu ko ka bi son zuciyarka ko ka wa shar'u shari'a ita kuma aujaba ruju ila Allah ta'ala sai ta tilasta ka dama an yi ka ne ka kauda kai to sai shari'a ta ce dole ka koma ga Allah fa ma huwa fi ala haddi qawlihi subhanahu wa ta'ala wannan shine fafiru ilallahi ku komo zuwa ga Allah inni lakum minhum nazirun ka gani amma dan adam ana yin sa to zai kokari ku rabu ne ka je ka nemo shi ne kai kuma dama shi dan adam Allah da yayi ka sai maka abu guda biyu arzikin ka yace to wannan na aje maka wannan zaka samu ko ta yaya kuma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ko ta yaya Allah ya yi maka arzikinka abin da ka cika sha Allah ya yi maka wannan ko ta wani hali Allah zai baka wannan ya maka alkawarinsa amma ka nemi Allah wannan shi abin da Allah ya baka kenan sai mutane suka bar neman Allah ya suna neman kuɗi shi abin da ya maka alkawarin zai baka shi kake nema shi kuma abin da ya ce ka nema shi kuma ka bari kana ganin ba komai kaga bala'i kenan eh shi a ka'idan Allah tunda fa innal abda khuliqa madburan alal idbari anillahi an da Allah ya ce ya ce to je ka amma ka neme ni ka dawo mu haɗu ka neme ni ka dawo mu haɗu wal istigal an bi istigalihi ya shagalantar da shi ga barinsa bi istigalihi da bukatuwansa sai mutum yana neman gida mata mota kuɗi sura aboki wannan shi ne ta nema abokanan hurɗa ya ƙara kwastoma a gari kaza ya ƙara kwastoma gari kaza mai mai ƙarfi ya ko ba ka bane duk abin da yake nema kenan wannan duk kaucewa Allah ne in na ce kaucewa Allah kar mai ji ya ji ne ce na saba wa Allah shine bai iya saba ji wannan ka'idan yadda Allah ya dan adam kenan ba shi ake nema ba ka komo zuwa ga Allah ka nemi Allah shi Allah zai turo maka wa'incan ka nemi Allah shi Allah zai turo maka wa'innan sai ka wahalar da kanka sai ka ki neman sai ka ki neman Allah ya ka kama neman wa'incan shi ne aka turo maka da manzo jifaffin ruhu ilallahi koma fa zuwa ga Allah inni lakum minhu nazirun mubin inni lakum nazirun mubinun yawwa to ana faɗa muku wa qawlu subhanahu wata'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kai ku juyo ku nemi ubangijin ku ba ku koma masa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku miƙa masa wuya ku neme shi ku miƙa masa wuya wal inabatu ila shay'in neman abu kuwa ruju'u an daddihi shine ka komo ga barin kishiyar abin da kake nema neman duniyanka ba shi ba ne ba neman sana'a aka hana ka ko ka ce ba za ka yi sana'a ba ko a ba wannan ba ne a ba wannan ba ne an yadda ka yi sana'anka amma kar ka shagala amma ka koma wajen Allah komi naka zai daidai wal inabati ila Allah shi koma zuwa ga Allah ta'ala iya ruju'u an mutaba'atin nafsi wal hawa shine mutum ya dawo gabanin bin son zuciya da son rai fa inna hadha al-maslak wannan mashiga ko maslaku jami'i siddiqin to shine ainihin siddiqai suka kama Allah suka kama suka kai komi za a za a zo maka da shi kuma komi sai ka ji kunyan Allah ma eh akan wani abu ai ai abin mamaki za ka yi mamaki yawancin bayin Allah mu yawancinsu za ka gansu da suka kama Allah sai Allah ya zo musu da abu wallahi za ka ga mutum yana cikin wani irin alamar rufin asiri in ka zo gidan shi ba shi naira dubu amma duk abin da zai zai duk abin da zai yi zai yi da zai bari kuma ya koma ya ce zai nemi duniyan kamar da kowa yake wannan din kuma ba zai samu ba sai ya karu kuma sai ya tara kudin a karba bashi wallahi tallahi ko kai ka sai kayan wab ko ka fita za ka yi tafiya yan fashi su zo su kwace su faɗa ma kai kai musu transfer gurin kuma ka kar ka kuskura ka yi magana wa wani kuma ka yi shiru ba za ka faɗa ba haka abubuwan suke haka abubuwan suke wani bawan Allah ya yi kiwo yana tafiya a cikin sufaye ne dukiyar gaba ɗaya ka zo ka kwashe sai zai gaya wa shehi shehi ya ce ka har ma ka tsaya ka tara irin wannan ya ce to karka yi wani addu'a ka bari shi ne ranar da ke ma magana tafiyan wannan har ya zo jin shehi ne ya ce wannan dukiyar da kake faɗa din naka ya ce to a bari a yi haƙuri a yago sai ka yi wa wani addu'a na shaidawa amma naka in naka haɗa mala'iku su taimake ka ba ba za ta haɗu shi ba saboda zai bata ka ne wayan can daban ne amma sagata ne ana son a rage masa ai kaga ai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa baya son rashin dukiya gashi nan kuma shi yafi masa sauki wajen hisabi eh amma shi kuma baya so shi a bashi kowa me zai faru ta bai san me zai faru ba ne kaga jahilu ne amma shi zai ce a bashi koma me zai faru a bashi yana ganin zai ji daɗi kuma cikin ba zai zama yana da wata safiya ba ko yana da wani safiya da zai cika su a lokaci ɗaya ya ce nan ya sha ruwa nan ya ci nama ko wataƙila ya ma cike gaba ɗaya sai kaga an yi masa tiyata bayan gidanka sai ya zamo sai an maka aiki ka biya kuɗi kai bayan gidan a za ce a riƙe fitsarin shi ma sai ka biya kai fitsarin sai kuma a ce na maganan abin daga nan kawai ake nuna maka gajiya ijabi ne
Allah kai ne kamar shekarun baya ka ba da wani irin jini don Allah mun nemi jinin nan mun rasa ka zo ka taimake mu ka ba mu nan ba ka jinin sunan ka wani ba su ce da ni a ce ma za ni ba ni ba ba ni ba ni Allah akbar wallahi da wani karatu a kai da sun da tsada Allah akbar Allah ya samu zama lafiya haka ne wa ana rike da shi kai kamance ma haka ne fa innahu salaku ila Allah ta'ala su siddiqai sun shiga wancan hanyar ne bir ruju'i min nufusihim wa hawahum ila ishtigali billahi ta'ala sun shiga cikin komar da lamarin su sun sa kawo da su wajen komar da lamarin zuwa ga Allah sun bar son zuciyar sun bar hawa sun shagala da Allah والدعاب على خدمته sun dunkufa akan hidima wal adabu kuma suna ladabi baina dai gaba gaba gare shi to fa innal abda shi bawa abadan huwa ma baina yadillahi ta'ala kullun yana gaban Allah alima zalika amdihi da ya san haka ko ya ko ya jahilta yana gaban Allah ne duk abin da zaka yi kana gaban ubangijinka ne ka san haka ko ka jahilta saboda haka to dawowanka wajen Allah to ko mu da bamu kai ko ina ba muna gani bamu kai ko ina a cikin fadan Allah ba amma wallahi muna gani wallahi duk abubuwan da zan yi to ga wani abu da ya alaji mai kudi yana daga cikin shaidu domin wasu abubuwa yana sani da yawa wanda zan fita abin da ake bukata a guri na ba ni da naira dubu biyar amma an ka gani za ka yi tsammanin na mallaki miliyan amma babu jiya jiya zan zan zo nan ba ni da naira ɗari biyar da zan hau mashin sai na ce da rabiu ya bani ya bani zan hau mashin zo wajen mace na da ya bani ɗari biyu sai na ce a to ya ƙara mun sai ce ga ɗari biyar kawo mace ai ba zan iya ba wa mai mashin naira ɗari biyar ce ban canji ba zan iya ba ni ɗari biyu ɗin mai rabo zan ba shi ka ba ni ɗari biyar ɗin wajen dawowa shi ma mai rabo zai ci saboda ba zan iya cewa gashi ba ni canji ba zan iya ba gaskiya ina zuwa kafin in koma sai aka bani dubu ashirin da biyar so irin wa'innan abubuwan ga sunan barkace in ka duba aikin me kai amma ana baka ana baka hakuri kuma ana cewa kai hakuri ah, ana neman albarka irin wa'innan to manyan mu nawa kuma Allah yake musu wanda suka gyara zuciyar fiye da haka to gyaran zuciya ne ka yi kokari ka koma da lamarin ka wajen Allah Allah zai maka sai ga mutum ya je yana faɗi tashin ya bar Allah ne ya bar aikin da aka sa shi ya ɗauki nashi. To, shi kenan yawa to, to zai ji jiki. Eh, to kuma ga shi nan yana gaban Ubangijinsa komi sharaɗin da aka sa maka ne ka kasa, ka ce ya rabbi ya rabbi ya ce dawo. Ya rabbi ya rabbi dawo, fatiru ilallahi dawo wajen Allah abin da muka gaya maka ne ka saba, to ba kowa ne su iya sabon ba. ومعنى الحديث على هذا من تقرب إليه شبرا wanda ya kusan shibran ta karrabta ilayhi zara'an yani in ta karraba ilayhi min mutaba'atil hawa nafsuhu wa hawahu idan yana mai kusanci gare ni min mutaba'atil nafsi wa hawahu bin rujui ya bar bin son zuciyarsa da hawansa ya koma ilayya ya koma da lamarin zuwa gare ni ta karrabta ilayhi zira'an zan koma gare shi kuma da zira'i zan zan zan zo da zira'i mu haɗu wato zan yi saurin karban shi kenan wa taqarrabullahu wa taqarrabullahu lil abdi kusancin Allah da bawa fi hajjal martabati wa wannan martaba huwa ita'uhu qistan shine zai bashi wani rabo min munasabatul hadaratul ilahiyya daga hadaran ubangiji wanda su dace fa inna nisbatul hadaratul ilahiyya shi kuma nisba na hadaran ubangiji nisyanun jamil akawan shine zaka mance da dukkan kaunu wa zahadiha min aqalil insan da kawar da ita da ka daina jin dadin komai in ba Allah aka gaya maka ba in ba Allah ne a cikin lamarin ka ba to ba za ka ji dadin ta ba liburuzi ma hunalika saboda abin da zai fito a nan hadarin Ubangiji min al'ulumi da ka dinga gane ilimai wal ma'arifi da sanin Allah wal asarari da sirrori allati la tuskaru wa la tu'raf wanda ba a ba ambatan su kuma ba a sanin su amma da ka dinga ganin ayoyin Allah wanda ko an hana ka abu ko sai kai dariya idan ka nemi abu iza dalibta mafaliban adimtahu fa ghayruhu yadri wa ma daraitahu kana tafiya sai ka ga wani ya zo ya buge maka mota to wannan buge motar da aka yi ko kai ka buge wani wannan abin ko motar ta tsaya ko kudin da kake nema aka hana ka a wannan lokacin in aka baka kudin zai iya yiwa ka shiga fasikanci da gudun ne ka halaka sai a dakatar ba za a baka ba a lokacin kai ta bala'i kai ta bala'i kana neman kudin yaƙi zuwa hankalinka a tashe an tsare maka wani bala'i zai iya yiwa ana baka kudin ana baka irin wani barawo wanda ya fi ka karfi kana tashi ya zo ce kawo ko ka tafi lahira ko kai ko kai asaran hanji to duk Allah yana kiyaye maka wannan to kana ganewa to saboda haka anan ne in ka ga abu bai zo ba ka ce alhamdulillah Allah ya san in abin ya zo min a lokacin ba zai zo min daidai bane to kaga ka samu wani ilimi da ma'arifa wanda maimakon ka ji zafi sai kuma ka gode shi ne manzala ke cewa ajiba li amril mumini al'amruhu kulluhu hairan ina mamakin lamarin mumini lamarinsa dukansa alhairi ne in asabarhu sarra'un shakara idan ya samu abun farin ciki sai ya gode fa kana hairan lahu wa in asabarhu darra'un sabara idan bakin ciki ya same shi sai ya haƙuri fa kan hairan lahu kaga an dawo da hadisin ya dawo dukkan mawazin din yana tafiya in ka kana tafiya kawai yanda ake so kenan idan ka ka shiga cikin bala'i yanda ake so da kai kenan wannan bala'in ba inda ba kai bane wanda kake tafiya a wannan gurin wani ya zo gurin a ɗiba za a neme shi ma a rasa shi baki daya zai halaka sai ce watakila an yi maka haka ne don ka ɗauke waɗansu shi ne in kuka duba mun yi wani karatu baya saboda in karatun ya zo da yawa akasari ba a fahimta mikidad bin aswad ya shiga wajen abu huraira yana cewa ya ji abu huraira yana cewa a tafakkuru sa'ata hayran min ibadati sanati haka za sami'tuhu min rasulillahi tunani na awa guda ya fi ibadan shekara guda haka na ji a baki manzo Allah ya ce biki dace ya ce sai na fita sai na shiga wajen Abdullahi ibn Abbas sai na sami ya cewa at-tafakkuru sa'ati hayrun min ibadati sab'a sinina haka za samitu min rasulillahi tunanin awa guda ya fi ibadan shekara bakwai haka na ji a wajen manzo Allah. Yace sai na fita a gidansa sai na shiga wajen sayyidin Abubakar sai na je na cewa a tafakkuru sa'ati hayrun min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkurin awa guda ya fi tunanin shekara saba'in haka za su mito min Rasulullahi. Da ya fita sai ya dimauce. Karatu aka bashi. Sai ya je wajen manzo Allah. Sai ce ya Rasulullahi ga abin da na ji a wajen sa'id na abu faraira na shiga wajensa ga abin da na ji a wajen sa'id na abdullahi bin abbas na shiga wajensa ga abin da na ji a wajen sa'id na abubakar na shiga wajensa sai manzo Allah ya ce ka kira su su sai je kira su sai ya ce abu huraira tima ta tafakkaru da kace a tafakkuru sa ta hayar min ibadatin sana yace a tafakkar fi halkin duniya ina tafakkuri ne cikin rayuwar duniya fi hayati duniya wa zihabun laili wan nahari tafiyan dare da rana sai manzo Allah ya ce sadakta kai gaskiya sai ce kai kuma abdullahi bin abbasin fi ma ta tafakkaru akan me kake tunani yace a tafakkar fi a hawalil qiyamati ina tunani ne akan kiyama da abin da zai zo wa hawaliha da tsoron da ke ciki manzala ce kai gaskiya tafakkurin ka ya fi ibadan shekara bakwai ce sayin na abubakar abubakar siddiq kai kuma akan me kake tafakkuri ya ce ya rasulallah ina tafakkuri ne damuwanka da al'umanka in tashi kiyama ta yi yaya zan yi in zai yi a ɗauke ni a sa ni a wuta in cika wutan don kar hankalinka ya tashi ya ce tafakkurinka ya fi ibadan shekara saba'in ɗaya ne kujeru kuma kowanne gaskiya ne to haka abubuwan suke gudana ashe duk lamarin yarju ilallahi ne kuma ka duba ka ɗauke waɗansu a kansa abubuwan suke Allah ka taimake mu na'am wal ajaibu allati ta'jabu al uqulu an dhikriha da abubuwa na mamaki wanda yake gajiyar da hankali ga barin ambaton fa innal insana shi mutum idan ulqaitul hadarati idan aka sanya shi cikin hadara zahabat anhu nasbu jami'al akawani za a tafiyar masa ga dukkan wani tunani na kaunu ba zai gani ba wa gayatul qurbi to wannan an samu wato ka shiga kai fana'i kenan shine gayatul qurbi min Allah shine isamatu fana kusanci daga Allah wa gayatul qurbur rabbu min abdihi tsakai shine isamatu ka na kusancin bawa zuwa ga abduhu wa muhitul insan shine kuma kewayen mutum ko fi gayatul bu'di anillahi wato shine kuma gaya na nisan mutum ga barin Allah listi baki haqaiqil wujudi fi aqlihi wanda mutum zai hada tsakanin Allah da wani a cikin halittarsa wata alufu shahawati da rataya da sha'awansa biha tamattu'an wajen jin daɗi ko wata lazuzan tamattu'an na jin daɗi talazzuzan jin daɗi wakti saban ko tsururi falihaza saboda haka bu'udatun nisbati lil hadaratil ilahiyya aka nisantar da damuwarsa daga hadaran ilahiyya bai da aka zafi takarrudi idan mutum ya samu kusanci zuwa ga Allah bi mu fara katil akawani ya nisanci mutane wa adamul istigali biha bai damu da su ba wa akaza fi zalika ya yi riko biya sirin min al'amal yana aiki ba huwa ma ma'ana shibran shine shibran ta karubu ilayhi subhanahu wata'ala zira'an to Allah kuma zai kusance shi da zira'i fa innahu yazika subhanahu wata'ala min ladatil ishtigal bihi ubangiji zai dandana masa yanzu ka zo zikirin juma'a ai dan kankanin lokaci kake yi ba Allah in aka zo zikiri a tambaye ka daɗin ka faɗa mana ya kake jin daɗin musamman an yi fana'i cikin la ilaha illallah la ilaha illa ba ka son ka ji wani yayi ƙasan murya a kusa da kai saboda zai bata maka rai kawai za ka ji sauti ɗaya ne yake tashi to kuma haka yi nasara wani lokaci akwai gun da ka ji ana Allah Allah Allah Allah Allah Allah zikirul fardi za ka ji gabaki ɗaya kawai Allahun ne faɗin masallacin za ka ji kawai kamar ana rubuta alif la maini ha haka za ka dinga ci to daɗin wannan shi suke ce masa jannatul mu'ajjala eh aljannan duniya kenan wanda daɗinsa kai kanka ba za ka wani ba gani ya haɗa hanci da majina da hawaye yana kuka wani ba da gangan ba ne bai sani ba wudaki ne kawai shi yasa inda za ka tambaye shi ba zai san me yake yi ba duk irin wayannan suna nan ai kai fa nayi ai ba lonka da duniya yanzu ka shiga ka shiga jannatul ula ne ai na walazzat liqbal al-abd alayhi ka gani ko da jin dadin bawa ya kusance shi wa nisyani fi waqti hali jami'il akawani ya manta dukkan kaunu yaziqahu fi hadha aktsaru mimman taqarrabu bihi za a dandana masa a cikin wannan mimma taqarrabu bihi wanda ya kusance shi fa huwa qisdun wannan wani rabo ne min munasabatul hadaratul ilahiyya daga munasab shi yasa ake so a dariƙa ka je ka karanta wazifa a jami'i saboda ka amfana da irin wa'innan yanke-yanken dajin ne eh eh Allah ka ba mu fawakin sunan munasabata wa zikir fi nafsihi kai ambato kai kai da kai sai kai a zikir lai huwa min nasbil hadar da ilahiyya shi ma yana daga cikin haka za mu tsaya a nan sai mu ci gaba in Allah ya sa muna cikin rayu gobe ba a gama hadisin ba eh Allah ka taimake mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في ذمك وحيد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة